من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للأدواء والأنفاسية لهدي يومنا ترى وتر رمضان جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر مكة والمدينة ألف دليل da arba'in da shida daidai da tara ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na dawo qur'an da ke nan ganyen kuda a garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da tarjumar ma'anonin alqur'ani mai girma wani muna nan a cikin suratul ma'ida Allah muke roƙo ya azurta mu da fahimtar waɗannan ayoyi ya haskaka zukatanmu wajen fahimtar da yin aiki da su. A jiya mun karanta aya ta ɗari da biyar ko ta ɗari da hudu zuwa ɗari da biyar wanda a kansu muka tsaya. Insha Allah ta'ala Allah ramma ya zai maimaita mana karatu su ɗan yi ta'aliki ɗan kaɗan a kansu daga nan zai mu ce ayoyi na gaba insha Allah ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله تعالى يسبب للشرك ولا قيل له إذا أتي لسوء تعالوا إلى ما أنزل الله كتبوا زوى بأبن لأن يتوقع وإلى الرسول كتبوا زوى بأبن من ضم أن صلى الله عليه وسلم يظلم بشيء قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا sai su ce ya ishe mu abin da muka samu iyayen da kakanni a kai Allah ta'ala ce awwalan kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da a ce waɗannan iyayen nasu ba san komai ba wala yahtaduna kuma ba sa taɓa shiriwa zuwa ga hanya madidiciya malamin tafsiri suka ce ana akwai wata balaga ta alƙur'ani a sauran wurare guda biyu Allah ya ambaci kwarkwace waɗannan ayoyi ɗaya a suratul baqara ɗaya a suratu luqman ta baqara Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana za su ci a'a mu dai za mu bi abinda muka sami iyaye da kakanninmu sun saba a kai فالشرط أن يتأولوا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا قد أشي إيا يقول باس دهنكلي باس إيا هنكلتر كومي ولا يهتدون وقتا شريوا زوا بتفلك نقري سيدي بيسا كان هكا الصوت لقمان ألا يقام التنكيا شيوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذا كتير سوء كبي أبن ألا يتكرر قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا تبكي آآ mu dai za mu bi abin da muka sami iyaye da kakanni a kai sai Allah ce da su awalau kana shaytan yad'uhum ila azabi sa'id yanzu ko da shaytan yana so ya shiryar da su zuwa ga wutar sa'ira wuta mai tsananin kuna a hakan za su bi to kun ga wannan zargi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake musu to amma mu kalli zubin da a ce maka wani ba ka da hankali da a ce maka wani ba ka da ilimi cikin biyu wannan wanne fi girma da kore ma hankali da kore ma ilimi wanne fi muni na ka taba ganin mutumin da ke da hankali bai da ilimi mutumin da ke da ilimi bai da hankali ka taba gani aka ce wannan mai ilimi ne amma bai da hankali ka taba gani eh ana samu mutum mai ilimi amma bai da hankali amma ana sa mutum mai hankali amma ba shi da mene ba shi da ilimi to wannan ya nuna maka cewa ashe ilimi shi ya fi hankali girma saboda shi ilimi idan kana da shi to shi ne komai na ɗan adam yayin da ɗan adam ya zama jahili da san komai ba to sai ya kuma ya zama kamar dabba kwakwalwar zai zama ba ta aiki hankalin shi bai aiki to wannan mai da martanin da suka yi a nan ku ji cewa suka yi ya ishe mu ba wai a'a za mu bi abin da iyayenmu ke kai ba suka ce a'a hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana suka ce abin da muka samu iyayen da ka ya ishe mu ba ma buƙatar komai to anan sai rabbi ya fi karfi sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da iyayensu ba su da ilimi ba su iya sanin komai gaban shari'an Allah ko ba ta shari'a zuwa ga tafarki na kwarai a hakan za su bi su sai zama raddi a nan a koye mutum ilimi shi ya fi girma fiye da a koye masa mene hankali don an iya samun mutum mai ilimi amma bai da hankali sai akwai rashin hankali amma bai taɓa yiwuwa a ce maka mutum gaba ɗaya mahaukaci ne a duk wani da mene yana da ilimi yayin da aka kore ma ilimi gaba ɗaya to da an jefa ka sauran dabbobi ke nan jama'a mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani to annan shi ne Allah ta'ala sai ya yi wannan martani cewa awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an yanzu ko da iyayensu ba sa iya sanin komai wala yahtaduna ba ma ta taba shiriwa zuwa ga tafarki na kwarai an gane wannan to wannan aya jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa a ce ƙoƙarin lizintar abin da ka samu wasu mutane a kai ba tare da ta hujja mai ƙarfi ba abin zargi ne. Mun gane wannan? Kai ba su aiki cikin jayyawa cikin masallaci. An gane wannan ko? Saboda haka, malamai suka ce, an yanan ta'assaba ya ƙauli imamin duk mutumin da yake kankame maganar wani mutum wani shugaba ko wani limami ko wani malami wani tazamahu ya lazimci zancensa wa asarra alaihi ya kuma doge akan maganar wannan malami ma'a wujudil kitabi wa sunna duk daga alqur'ani ga sunnar manzon Allah sun zo da wata magana saɓanin abin da wannan malamin ya faɗa ففيه شبه من هؤلاء الكفار to wannan mutumin yana da kamanceceniya da waɗannan kafirai kun gane zancen misali an ce annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce maluku ya ce to yanzu ka koma kana kamanceceniya da waɗannan kafiran me yasa inda kai mutumin kirki ne za ka fifita abin da ya faɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kansa Malik ibn Anas cewa yake yi idan kuka ga magana ta ta sabawa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ku dauki maganar ku maka ta da bango ku yi watsi da ita mun gane wannan ai to ballantana wani wanda zai je ya dauko wata magana ta shehinsa ko maganar wani mutum wanda ba a san shi ba hasashe ne cewa ma malami ne ko shehi ne ko waliyin ne babu tabbas ya fifita a maganar akan maganar Allah ya fifita akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan yana kamance kimiya da waɗannan kafirai inji al'allama ibn Uthaymeen a ainihin wato cikin tafsirinsa ma'ana fata an gane wannan yace li annahu idza qila lahu domin idan aka ce da shi ta'ala ila ma anzala Allah war rasul in aka ce da shi zo ga abin da Allah ya saukar da abin da manzon Allah ya zo da shi qala sai ya ce hasbi ya imami hasbi imami a ni jagora na ya shini fa yakunu fihi shabahu min haula al-kuffar sai ya zama yayi kamanceceniya da waɗancan kafirai وقد أنكر قوم التقليد إنكارا عظيما shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce ba a son mutum ya zanto mai yawan takalidi mai yawan maƙewa fahimtar wani malami daga cikin malamai a'a kai dai kai dubi zuwa ga inda gaskiya take kawai ka bi ta ba magana ce maliku ya ce shafi wani ya faɗa yi sabani to a ina gaskiya take wane ne zancen sa ya fi zama daidai sai a bi shi ba ya ce to ai duk maganan kowa ma ka bi kai daidai ba a wannan kuskure shi yasa malamai suke cewa Imam Ahmad ibn Hanbal ma cewa yake yi ina mamakin mutanen da za a karanta da su wata ayar Qur'ani ko wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kaga suna karkata zuwa ga ra'ayin Sufyan ibn Uyayna ko suna karkata zuwa ga ra'ayin Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i yace waɗancan mutane su mazaje ne don haka kai ma ka je tushen da suka ɗebo ka yi su kai ma ka ɗebo mana ina fatan gani shi yasa yake cewa la tuqalliduni yace kada ku bi ni wa la tuqallidu malikan kada ku bi malik wal shafi'iyya kada ku bi imam shafi'i yace wa kun min haythu akhadhu kuma ku je tsotsuwar da suka ɗebo kuma ku ɗebo a can ina fatan gane wannan shi yasa a wata riwayar da aka rawaito daga Imam Ahmad yake cewa lallai ya tabbata cewa duk wanda aka gaya masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan ya fifita maganar wani akan ta manzon Allah to wannan mutum fa huwa ala shafa halaka wannan mutumin yana kan gabar halaka daga ainihin wato harkar addini ko daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sai ke tsare mana imanin da haka jama'a kun ji ka'ida kenan daga wajen ainihin wato malamai to sai malamai suke cewa aya kuma tana nuna maka ka zama tsakatsaki wajen bibiyar malamai saboda me wanda ka san babban malami ne Qur'ani ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda ba ku waɗanda ke ma'abuta sani in kuma ku sani ba ina fata an gane wannan ba ce ku ka tambayi malamai ba sai rika kuma zuwa ga me zuwa ga zancen su da kuma aikin su amma ka duba yadda muke a yau mutum zai ce maka kawai mu mun riga mun taso mun saba a garin mu kan haka ake akan harkar ibada akan harkar wani abu na addini shi kawai kuma haka muka samu yanzu kana nufin duk iyayen nan namu duk batattu ne eh za su zama batattu kana nufin duk shiryayyu ne eh za su iya zama shiryayyu me yasa za su makwatatu kila sun rayu akan jahilci tsawon shekaru masu yawa kafin ilimi ya kabe na gare su kila su da suka shuɗe suka rayu akan wannan jahilcin babu ilimi zai iya zama musu uzuri a gaban Allah an fahimci zancen kai kuma da ka zo yau ilimi ya zo gare ka cewa wannan abin haramun ne wannan abin kaza ne kai kuma idan ka ce a'a sai ka yi koyi da su dole abin da suka yi shi za ka yi to kai kuma yanzu anan kana yin koyi da su ne a bayan ilimi ya same ka don haka kai abin da kai sunan shi sabo su abin da suka yi sunan shi mene kuskure Allah zai iya gafarta su kai ba uzuri a kanka jama'a mun ga wannan shi yasa da yawa daga suma da nake cewa a wannan zamanin da ciki musamman ga mutanen da ke rayuwa a cikin garuruwa da birane wallahi mutum bai da uzurin da zai je gaya wa Allah cewa bai sani ba ko kuwa karatu ta kowace hanya ana yi ana yi a masallatai ana yi a midiya a wayarka za ka iya ji kai a gidanka ma za ka iya zama malami kullum kana sauraron malamai iri daban-daban wajen fahimtar addininka da gane addini amma haka kawai wani zai zo yanzu fa shi wani malamin ke ce maka yin sauran kowa idan ki ban labarin wani malami a garin nan an ce wai ya ce wasu yara su jina hadda qur'ani aka ce me yasa yace ai in kuka hadda ki zai zama hujja akan ku kun ga ku ne ba shi ke dan kun huta dan Allah dan Allah ne hankali zai wannan ne hankali zai wannan Allah a tarihi na cikakken zurfafa ilimi da kun yi zurfi a ilimi za ku sai ku fara kawo saɓani a cikin addini a sai dai dama ilimin gurbatacce aka samu amma la shakka ilimi mai kyau wanda ya zo daga tsotsuwa ingantacciya babu abin da zai ƙara wa ma'abocinsa sai mai sai shirya jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to shi yasa Allah ta'ala yake cewa walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ibn Uthaymeen ya cewa fahum dalluna su ɗan nasu batattu ne fi ilmihim wa fi amalihim a cikin ilimin da aikin su duka hirai ne dan su da su jama'a mun gane wannan saboda haka kai a hirdin mu jama'a duk wani abu da ya zo maka in dai magana ce ake ta addini ba al'ada ba ba ra'ayi ba to kaka ce wajadna alaihi aba'ana ka ce a'a mu koma zuwa ga alqur'ani mu koma zuwa ga ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala shi gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya alaikum anfusakum ku kiyaye kawunan ku la yadurrukum man dalla idha hadaytum wanda ya bace ba zai cutar da ku komai ba idan ku kun samu kan bakan tafarkin shari'a an gane wannan ila Allah marji'ukum jami'an zuwa ga Allah ne makoman ku take baki daya fayyunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya baku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa abinda wannan aya take nufi kamar yadda muka yi magana alaikum anfusakum ana nufin ai ilzamu anfusakum bil islah ku lazimci ku lazimci wa kanku shari'a da zama akan tafarki da daidai an gane wannan domin kila wani ya ce to ai idan wani fasiki ne ko wasu wani kafirai ne muna jin tsoron kada su cutar da mu akan kawunan mu sai Allah ta'ala ya ce a'a la yadurruna idza aslahna anfusana ma'ana ana ce maka ne matukar ka gyara kanka ka zama na kwarai to waɗannan mutane ba za su iya cutar da kai komai ba an gane wannan ko kamar ya tabbata hadisin da Imam Tirmidhi da Abu Dawud ya sarwaito daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abi umayyah ash-sha'bani yake cewa ataitu aba ta'labat al-khushani fa qultu lahu naji wajen abu ta'laba al-khushani nace da shi kai ka tasna'u bi hadhihi al-aya to yaya za ku yi da wannan ayar gashi Allah yana cewa fa qala ayyatu aya ita wata aya kenan قلت قوله تعالى نشي مثلا الله مدوكتين سركي يا أيها الذين آمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم wannan ayar da ke nufi ƙala ya ce ama wallah ya ce amma na rantse da Allah laqad sa'alta anha khabiran ka tambayi wanda ke da ilimi akan wannan aya sa'altu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dinnan na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da ainihin wato wannan aya faqala sai manzon Allah ya ce mana bali tamiru bil ma'ruf manzon Allah ce a'a ku dai ku yi umarni da kyakkyawa wa tanahu 'anil munkar ku dinga yin hani ga barin aikata mummuna hatta idza ra'aita شحا مطاعا har sai an wayi gari kun ga bakar ruwan da ake wa biyayya mutane sun samu kuɗi an yi musu wa'azi su ba da taimako su cikin al'umma sun taskace kuɗin sun hana wa hawan muttaba'an kuka ga son zuciya ƙarara ana yawan bin son zuciya wa ijaba kulli bi ra'yin bi ra'yi kuka ga duk wani ma'abocin ra'ayi yana ƙoƙarin tabbatar da ra'ayinsa ba wai addini ba abin da Allah ya ce ba fa alayka bi khassati nafsika in kaga mutane sun zama haka to anan kai ka je ka kula da kanka wada anka amwal amma ka kyale al'amarin gama garin mutane ɗan shaci faɗi ɗan abiri ma sha kiɗa ka kyale su yace fa inna min wara'ikum manzo Allah ya ce domin a bayan ku nan ayyaman akwai wasu kwanaki da za su zo as-sabru fihinna yin haƙuri a cikin su akan bin addini mislul qabdi ala al-jamri kamar mutumin da zai sa garwashin wuta ne a hannunsa ya damƙe shi haka ya rike shi an gane wannan ko sai manzo Allah ya ce lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum mutum daya wanda ya aiki a wannan zamani zai iya samun kwatankwacin ladan mutum hamsin a cikin ku ina fata an gane wannan kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk yadda zamani ya kai ya komo to za a ci gaba da umarni da kyakkyawa da yi mene hali da barin aikata mummuna amma yayin da kaga an yi an yi an yi an yi amma mutane suna ci gaba da yin rowa sun yi sadaka sun yi bada kyauta kaga suna bin son zuciyarsu an gane wannan ko wa duniya mu'siratan manzo Allah ce kaga an fifita rayuwar duniya kowane mutum yana takama da ra'ayinsa yana ganin wannan shine abin da ya dace manzo Allah ce to anan ka kiyaye kanka ka koma gefe can ka zauna ka kyale mutane tun da kayi umarni kyakkyawan kayi hani ga barin aikata mummuna amma sun yi sun kiya su bi abin da an yi wato ka kira su zuwa gare shi jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukaki sake tsari bana imani abu na biyu Allah ya nuna mana cewa wanda ya bata gabarin hanya ta kwarai kai ne imani da kake kan shari'a ba zai cutar da kai komi ba la saka jama'a wannan abu ne mai muhimmanci a rayuwar mu kula da shi kada ka ga waiwa ne yana aikata sabo yana yin kaza ka dauka zulmi shi safe ka a'a Allah ya ce wala taziru wajiratun wizra ukhra amma ne ba a kuma zama tare da mutumin da aka tabbatar mutumin banza ne wanda ya tabbata gare ka cewa makaryaci ne maha'inci ne mayaudari ne wane munafiki ne wane mutum ne wanda yake mai fuska biyu mashayin giya ne ɓarawo ne a'a kwarto ne a'a mazinaci ne duk wanda ka san wannan ita ce ɗabi'arsa kada ku kuskura ka zo na tare da shi in kai mar nasiha yaki kaman nasiha yaki abinda za ka yi shine kai ne ka rabu da shi ba ka ba shi ku raba hanya ba ga wace ba amma an haɗa kai a gaisa wane wane eh amma a zauna a dandali ana labarai ana shagali tare wannan musiba shi ta shafe ka shine ne da hallari ke cewa wala yahillu lahu suhbata fasiqin ko bai halatta ga mutum mukallafi yayi abota da mutumin banza wala mujalasatuhu baya halatta ma ya dinga zama tare da shi saboda me Allah ya nuna wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wasiyan da ya masa a sautu Hud cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku ko ɗan siyasa ne kasan wane maha'inci ne wane mayaudari ne a fili yana nuna mutane ga abin da yake amma a bayan fage ga irin yadda yake tafiya da lamuransa kafin shi yana kaza yana shirka yana bin mata yana zinace zinace yana kaza da kaza a nan in ya bayyana gare ka baya halatta ka ci gaba da bin sa saboda zama tare da shi kamar yarda da abin da yake ne duk cewa za a yi ai wane yaron wane ne ma'ana tare suke mai duk shigandakar da ake tare ake yi kenan jama mun gane wannan ko ubangidanka ne a shago kaga ya ɗauki wata ɗabi'a yana yin kaza da kaza ka ga dai abin ka je wani wurin ka nemi arzikin Allah zama tare da shi zai mene zai iya lalata maka ɗabi'unka da halayenka dole wallahi ya tasiri a rayuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kwatankwacin mutumin kirki da ake zama tare da shi kamar mai sai da turare ne in bai sanya maka tarin a jikinka ba to wannan kashi zai dinga me zai dinga shafa jikinka kwatankwacin zama da mutumin banza kamar mutumin da ya je makera ne ya samu makeri yana ziga zigi ba wuta to za Allah ce in tarkatsun wuta bai same ka ya bata ma kaya ba to wannan wari da wannan warin dattin wutan nan to dole zai shafi jikinka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaga an kyamatar da mu zama da mutanen banza jama'a mun gane wannan ko musamman a wannan zamanin jama'a da muke ciki ko to Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu laka jama'a kun ji Allah ta'ala yana faɗin cewa in dai kuka shiryu to babu wani abu na cutarwan mai wanda ya kauce hanya wanda zai ainihin wato cutar da kai Allah ka tsare mana imanin mu sannan ku duba hadisin da muka karanta jama'a manzo Allah yake ka kyala al'amarin gama garin mutane wanda ke nuna maka cewa ashe gama garin mutane galibin su akan me suke fata ko shirya yawwa shi ta an zo nan yanzu yanzu ba safiya muke ba yanzu da za wani zai zo ya buɗe fili ya sa ganguna ana buga za ka duk mutane sun taru amma yanzu a ake za ka kowa na gida wani sai ce zan ji daga gida ya fara yin ya kwashe shi wani da an sa kasin ƙwararri sai ji kamar ana so kamar mashi da an sa waka sai ce yawwa ɗan ƙara mana bolin in mana ko kuwa a yau sha kashe ko ko ana zaune ana hira sai cika barin ɗan kamata sai ce da Allah kai ne wani tasiri ko da Allah kaɗan kawo na FM ɗin na akwai program da ake a wuri kaza ba haka bane ba to in ka musu yawa daga cikin mutane gaba gari ba abin da za su yi maka sai su ɓatar da kai wannan ita ce wasiyar Allah ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawa daga cikin mutanen da ke bayan ƙasa za su batar da kai gaban bin hanyar Allah in yattabi'una illa dhanna babu abin da suke bi sai zato wa inhum illa yakhrusuna ba komai suke yi ba sai tatsuniyoyi da shafi wanda wannan yake nuna mana cewa jama'a dole ne kowannen mu ya ainihin wato kiyaye kansa musamman game da irin waɗannan ainihin wato abubuwa ne Allah ta'ala ya samu dace Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala daga cikin fa'idojin da ya ambata a wannan aya yake cewa in dai mu'minai aka wayi gari ba su ci gaba da bin shari'ar da Allah ya saukar a kansu ba to Allah zai iya ɗaura maƙiyansu a kansu su dinga cutar da su yanzu a Najeriya ina za ka tambaya su wane ne suka fi yawa za ce su waye musulmi ko kafirai ba maganin yare ake ba ko ana maganin suwa suka fi yawa ta fuskar addini suwa ne musulmai amma yanzu da an yi maganin cewa a zo a yi shari'a su ne ce ka ne ko maganin shari'a amma ana zama lafiya ku kawo mutane fitina saboda me shi batacce ne shi baya kaunan wani abu da za a ce yau a zo a yi na shari'a inda ko mun rike addinin da gaske na rantse da Allah duk abin da muka ci a ƙasar sai an yi shi ka duba hutu aka bada kawai a Ramadan aka ce makarantar boko a dakatar watan bautan Allah ne ko kowa ya je ibada a gida malamai ku samu lokacin bauta ɗalibai su samu lokaci su ma wai wasu arna sun yi sun kai abin kotu wasu ba su yarda ba dan menene makarantu za su bada hutu a watan Ramadan ka jire ni wayo addinin kai kai aka ce maka hutu dole wa ya saka dole ka gani nan wayo ne yanzu su a dr bashir ali umar hafizahullahu ta'ala sun yi tijin rubuce-rubuce akan cewa mu musulmi ne duk wani bashi da gwamnati za ta bada a najeriyance in dai musulmi ne zai karɓa su babu ruwa kuma dukiyar ƙasa mu musulmi muna da haƙƙi a cikinta dole a bamu amma har yanzu ana nan ana ta tarka-tarka akan a tabbatar da wannan abin saboda matsiyacin cikinmu ‘yan iskan cikinmu masu haɗa kai da arnan suna ganin cewa in an daina an san wannan abin su ya rasa rayu mun gano nan jama'a wannan ita ce matsala shi yasa har yanzu juya mu ake demokradiyya addini ne wa yake dole sai demokradiyya a duniya yanzu kasar Niger da suka je demokradiyya kasar Burkina Faso da suka je na yi kasar ina ne me yake me yake me yake da su Mali me yake da su yanzu yanzu ne ma kasar take zama lafiya ake yin adalci to su waɗannan arnan da za su ce dole sai an yi demokradiyya yanzu an gano cewa ma duk babar ne ƙarya ne ko sun ce muku dole sai kun yi ƙarya ne in kun ce ba za ku yi ba abin da zai faru duk ƙaryar banza ce yanzu ka ce ba su yi ba me amerika ta yi me ta iya yi me faransa ta iya yi an kore ta ƙasa me ta iya yi don menene mu za mu ci gaba da zama a cikin wannan ƙasƙancin muna musulmi jama'a mun gane wannan ko da akwai kasare a ƙasa in dai kushi da rinjaye in dai kun rike addinin Allah bisa gaskiya babu yadda Allah zai ya ɗaura maƙiyanku a kanku na fata an gane saboda ne a nan Allah ya ce la ya burrukum man dalla idan tadaitum matukar kuka shiryu batan mai bacewa da barin hanya ko ba zai cutar da ku komai ba kaga wannan isin babu ne mai kyau ina fata an gane wannan sai ce fa idza lam yahtadi almu'minuna idan musulmai ko basu bi shari'an Allah ba fa yushaku anna anna Allah ta'ala yusallitu alaihim al'ada to wannan kawai ya isa Allah ta'ala ya daura maƙiyansu a kansu fa yadurrunahum fi amwalihim wa ahlihim wa awqanihim su cutar da su game da dukiyoyinsu da iyalansu da kuma ƙasarsu gaba ɗaya shi ne abin da ke faruwa a yankunan da muke rayuwa Allah ka ba mu ikon gyarawa bayan wannan ayan nan ta nuna mana cewa duk yadda ka ka murɗe kace kai ba za ka bi tafarkin manzon Allah ba ba za ka bi tafarkin shari'a ba ba za ka yi kaza ba ila Allah marji'ukum jami'an ga Allah makoma ku tace gaba ɗayan ku karshen dai tuka tuka tuk shikenan ko da ka rayu shekara dubu aka ƙara maka dubu dole ne sai ka yi ne sai ka mutu kuma fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna ainihin wato aikatawa kaga wannan tsotarwa ne ga Allah subhanahu wata'ala yace mana wannan ya nuna maka cewa ashe duk wani aikin da kake yi Allah ta'ala yana bibiyar ka kuma yana nan yana dubi zuwa ga abin da kake yi Allah ta'ala ya cika ya sa da imani to waɗannan ayoyi jama'a da muka karanta kun ji darussan da suke ɗauke da shi kai tsaye za mu shiga aya ta gaba Allah ta'ala ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani shahadatu bainakum shaidar da take tsakaninku shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta halattowa ko alamun mutuwa ya halattowa daya daga cikinku hinal wasiyyati yayin da zai yi wata wasiya yayin da ya so ya yi wata wasiya isnani zawa adilin minkum to a sami mutane guda biyu a cikinku ma'abuta adalci su ne waɗanda za a kafa a matsayin shi aw akharani min ghayrikum ko kuma a samu wasu mutane biyu waɗanda ba ku ba shin kafirai in antum darabtum fil ard idan kun yi tafiya a bayan ƙasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku tahdisunahuma min ba'di salat za ku tsare waɗannan shaidun guda biyu a bayan an yi sallah bayan an kammala sallah fayuqsimani billah sai su ranne da Allah in yartabtum in dai kuna shakka game da waɗannan shaidun guda biyu in dai akwai shakka to ku sa su rantsi cewa la nashtari bihi thamanan walau kana da qurba sai da Allah ce wallahi ba za mu musanya shi da wani farashi ba ba wani farashi ba mu canza wannan shaidun da muka yi na fata an gane wannan walau kana za qurba ko da kuwa ya zama ma'abocin kusanci ne wala naktumu shahadat Allah kuma ba za mu koyi shaidar Allah ba inna idan la min al-atibin in dai har muka yi haka to mun zama da cikin masu laifi fa in usira fa in usira ala أنهما استحقا إثما فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أجل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى يتبع من الشواء فإن أثر على أنهما استحقا إثما أما إذا أن قالوا شواء سوى أن نشيد مدابي سنجي ليفي متانين وأن باء أمن شوى شيد السوء فآخران يقومان مقامهما sai a sami wasu mutane biyu su tsaya su yi shaida a madadin waɗancan min allazina tahaqqa alaihim al-awlayan daga cikin waɗanda suka cancanta su shiga da sa wa yuqsimani billah sai su rantsi da Allah su ce la shahadatuna wallahi shaidar a haqqu bi shahadatihima ta fi shaidar waɗancan da za su bada din ولا نكتم شهادة الله كما تشي والله بام أوكي ولا وما اعترينا كما بمكيتري إياك هذا إنا إلا من الظالمين إن كي هكا تولي من تبتا لكتم الظالمين التي ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يوم هكا شيني يتكسى da su kawo shaida kamar yadda take au ya khafu ko kuma su ji tsoron an turadda aimanin ba'da aimanihi amar da wannan shaidar tasu a bayan rantsuwa da suka yi a mai su mutanen banza wattaqullaha wasma'u Allah ce ku kiyaye dokokin Allah kuma ku saurari umarninsa wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah baya shirin da mutanen da suke fasikai masu ƙetare umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan aya jama'a wasiya ne Allah maɗaukakin sarki ce al'ummar musulmi cewa kai ne ɗan kasuwa saboda galibin muna tafiya ina fatauci wani ma'aikacin gwamnati ne mutumin sami naka ne amma yana aiki a kaduna ko yana aiki a fatakwal ko yana aiki a Legas. yau ai rayuwar shi ba tabbas ba ce ko zai iya yin rashin lafiya ka yanci ai wane ya mutu a can an dawo da shi ina gida to irin wannan idan mutum ya kama hanya ya yi wata tafiya domin neman arziki ko dai aikin gwamnati ko harkan kasuwanci wani zai tafi sai bayan sati biyu sati uku sannan ya dawo zuwa ga iyalai wani ma ya wata ɗaya wata biyu kafin ya dawo ga zuwa ne iyalai to ai akwai dukiyar da yake juyawa ko to saboda Allah ya ba wannan dukiyar taku kulawa ma'abocin haƙƙi a dawo da haƙƙin nan zuwa ga waɗanda suka cancanta su ne iyalansa da magadansa to sai Allah ta'ala ya kawo mana mafita game da wannan yace ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut shaidar da ke tsakaninku idan mutuwa ta zo wa ɗayanku ya ga alamun cewa tabbas zai mutu domin kamar da hadisi suka tabbatar da yawan lokaci mutumin da zai mutu yakan ji a jikinsa cewa zai mutu zai kaga ya yanke tsammani game da rayuwa gaba daya ko da ana harin cewa a rashin lafiyar bai kai ba ai zai ta zai ce ai zai wahala kai dai wani yi kaza kai dai wani kula min da kaza ga kaza dama ku rike min kaza da Allah kula min da kaza in na mutu dukiyata kaza tana wuri kaza a ɗauka a kai wuri kaza ga ATM ɗina ga kazana ga tuntun wayata ina da Allah ake ya iyalaina a ce musu kaza da kaza duk wannan aya na yanzu amma ga abocin hankali sannan duk wata duk wani abu da ka sani za ka yi na aikin alheri so ake yi ka yi ne ka yi wasiya kafin lokaci ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙi ne akan mutum musulmi kada ya kwana biyu face wasiyarsa tana nan a rubuce a ƙarƙashin filansa da yake kwana duk abin da ka sani cewa in ka mutu a ma kaza in ka mutu wani zai mun sallah ya kula da harkar iyalaina ya tsaya mun sallah a mun kaza dukiyata ya kula min da ita saboda ka yarda da amanarsa to an muke wannan abin ka ajiye a tare da kai ya zama kana kwana tare da shi ka sami iyalinka ka gaya mata wance eh kin ga wannan littafin ina rubuta wasiya na ne a cikin duk abin da ga na rubuta a nan to a tabbatar min da shi wani yana bi na bashi wani ina bin shi bashi amma ya biya ni ranar wata kaza da kaza wani yana bi na bashi ban samu biyan sa ba ga abin da na ansa a hannunsa rana kaza ga watan kaza kana rubutawa kana ajewa saboda rashin wannan wasiya yana cutar da mutane da yawa a makwancin kabarinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowace rai za a za a rike ta a hana ta isa zuwa samun rahma matuƙa ne wannan ran ya mutu da shi a kansa to ko yanzu a masallacin nan akwai lati ba shi a kansa ko kamar yana da wahala a ce ga wani shi yasa ba shi ke cewa ba shi hanji ne ko kowa yana ne kowa na da shi to tun da haka ne sai ka dinga rubuta wasiya ka ajiye ka samu littafin ka record ka ce wannan kaza ne wannan kaza na ne wannan kaza na ne shiri na da ke wuri kaza in bai ina so in gina in yi kaza da kaza ne amma in Allah ya kaddara na mutu baya da cin gado na bar shi a matsayin wakafi ga al'ummar musulmi a nemi wani da wani da wani da wani na danka musu amanar wannan wurin a hannun su ne masu kulawa da wannan waƙafin nawa duk waɗannan abubuwan ka tabbatar kayi kafin lokacin da zaka mutu ku je da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haƙƙi ne mutum musulmi kada ya kwana biyu face wasiyarsa tana nan a rubuce a ƙarƙashin gadonsa ko a ƙarƙashin filansa ya zama kayi wannan amma ai mafi yawa a cikin mu in ka je ka bibiyi rayuwar mu kashi 90 cikin ɗari ba ma wasiya shi yasa mutuwa ta sami sai a ta karka karka wani ma sai bayan wata uku sai ce wallahi ina bin shi bashi dama saboda ya zo ya karɓi kaza a waje shi bai rubuta ba kuma bai gaya wa ya ci bashi ba akwai wasiyar da ba dole bane sai ka rubuta ita ce irin wannan wasiyar amma me sai ka kafa shedu wani zo wani zo wani zo eh da wani da wani sun limkawa amana ta kaza kai wani ka shaida kai ma wani ka shaida eh mun shaida shike ina fata an gane wannan ya zama akwai waɗanda za a ɗaura su akan abu akwai kuma waɗanda su ne za ba da shaida Allah ka sa mu gyara don haka wannan kenan abu na biyu wannan ayar kamar da al-Imam Qurtubi da sauran malaman tafsiri suka faɗi cewa ashe anan baya halatta a sa arni a cikin kowace irin shaida sai in an wayi gari babu musulmin da zai iya yin wannan shaidar shaidan sayan fili ne shaidan kulle wata kasuwanci ne in dai sai ba musulmi sai a sawa ne kada kafiri saboda ne malami ke ce kafiri ba shi da amana kafiri ba shi da amana amma mu yau da lafiya da jikin mu ya ce musulmai ba su da me wani sai je ya ɗauko dukiyar sai ɗora hannu a kai ya ce a duk musulman nan sun lalace saboda Allah ka kalli duk al'ummu suke ce gaba ɗayan su lalatattu ne ba wanda ke da amana anya kai adalci to kai wai kai ko kai kana cikin suwa ne ne a ya kamata a tambaya ko kai waye kai kai wani amanan ne to kai ai kai da ko kai kudin goro ka ce duk musulman nan to shi kenan ka kai maka da ciki Allah shi kyauta kuma wallahi yana da wahalar gaske a samu wanda ya damƙa wani kafiri amanar dukiyarsa kuma dukiyar nan ta dawo yadda take a kawuta wannan abin ya fara zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan ba ku labari ku kada kullun ku zan ku labari abin da ya faru ya jama'a wannan kenan ka'ida sai an sami mutanen da suke mutanen kirki ko musulmai an gani Allah ce rawa adilin minkum ma'abuta adalci a cikinku aw akharani min ghairikum ko wasu waɗanda ba ku ba su ne kafirai in ba a samu waɗanda za su shaida musulmai ba to sai a samu kafirai guda biyu waɗanda za su ba da wannan shaida idan kun yi tafiya sai zan musibar mutuwar ka ne ku to abin da za a yi shi ne sai a zo a yi sallah malamin su sallar da asar ake nufi me yasa za a yi lokacin sallar da asar ka ce ma'abota littafi kafirai sun yahudawa da kiristoci sun fi girmama wannan lokacin cewa duk mutum da ya ɗauki alkawari a wannan lokacin ya karya to tsinuwar Allah za ta iya tabbata a ƙasa suna da wannan aƙidar saboda sai a kai su daidai lokacin nan ko daidai lokacin fitowar rana sai su ɗauki wannan alkawari a daidai wannan lokacin cewa lalle za su isar da wannan wasiya da wannan abin da suka ansa zuwa ga mai wannan aiki Allah madaukakin sarki ya wadace ita wannan aya tana da dalilin hukarta an gane wannan akwai ayyukan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yace kana tamimu tarikh wa adi ibn badda yakhtalifani ila makkah mutane guda biyu tamim ibn aus ad-dari da sahabi suna ali ibn badda sun kasance a wannan lokacin basu musulunta ba sun kasance suna kai komo zuwa garin makka فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم سنة فيها تدعون مسلمين an gani wani saurayi sai ya bi su dan bani islam sai ya rasu a garin da ba musulmai a wannan wuri a lokacin shi kuma tamim ibn aus addari bai musulunta ba da shi da wancan badda fa ausa ilayhima dan haka sai ya mutu wasiya su yin fa dafa'a tarikatahu ila ahlihi sai suka mayar da dukkanin dukiyarsa da kayansa da ya bari sai ya danka musu ce don Allah wannan dukiyar su taimaka su mai da ita zuwa ga iyalansa sai suka ce to za mu yi sai suka ɗauka suka mayar da shi zuwa ga iyalansa wannan dukiya amma ne wa hadisa jamman jaman min jaman min fiddatin maqsusan bil zahab sai suka ɗauke wani kofi wanda an yi masa ado da zinare a jikinsa ina fata an gane wannan sai suka ɗauke wannan suka ɓoye saboda sun dukiya ce ne mai daraja amma dukkanin sauran kayan an mayar da su don haka fastahlat ma rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya nemi tamimu dari da ali su rantsa cewa dukkanin abin da suka zo da shi na dukiyar nan sun mayar da shi ga ma'abuta wannan dukiyar kuma ba su ɗauki komai a ciki ba ina fata an gane wannan su ku suka rantse ka kafiri kenan ko ai dama mai sun darajar ne ba darajar rantsuwa ba me yasa aka ce kafiri bai da amana saboda shi mahaliccinsa ya fara ha'inta sai suka ce sun saya ne a hannun tamimu da sai mutum biyu daga cikin su ta fita tamimu dari da adi kuma wannan kokon na ɗan uwansu ne wanda ya mutu don haka dole sai an dawo da wannan kokon zuwa gare su dinari nawa dinari dubu ɗaya suka sayar da shi to me ya faru da suka sayar da shi sai shi tamim ibn aus addari sai je ya ɗauko dirhami ɗari biyar sai ya kawo ya ce to ku shaida jama'a dama ga yadda muka sayar da wannan abin ni ga nawa kuɗin na mayar na abin da muka sayar a je wajen adi a karɓi sauran da aka zo wajen adi shi adi ne musulunta ba sai ya rantse da Allah ya ce shi wallahi tallahi ƙarya ne shi ne sai da wannan abin ba to kaga yanzu wanda ya musulunta ya mayar da amanar da ne ke hannunsa amma wanda yake kafiri ya mayar bai mayar ba an gane wannan to wannan yake nuna maka jama'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kaji ya kawo a littafinsa to akwai wani abu na amfani wanda yake mai muhimmanci wanda ake so mutum ya yi ƙoƙari ya taka tsantsan da shi in ko mutum bai kula da wannan majama'a babu shakka ya samu matsala a ainihin wato rayuwarsa Allah ta'ala ya samu dace matsala ta gaba jama'a ka'idan shaida mazaje guda biyu ake sawa mutane nawa mutane biyu shirin sai da sai da fili ne ba sai an sa mutane uku ba kamar yadda muke yi a ce sai mutane uku mutane ne mafi isa domin Allah ce wastashidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidun mutane biyu maza a cikinku fa in lam yakuna rajulaini in ba a sami mutane guda biyu ba fa rajulun to a samu mutum daya wa mar'atani a samu mata guda biyu mimman tardawna min shuhada cikin waɗanda kuka yarda da su a matsayin shaidu an tadilla ihdahuma fa tudhakkara ihdahuma al-ukhra ko da ɗaya ta manta ɗaya sai ta tuna mata jama'a ina fata mun gane wannan haka malamai suka ce wannan shaidar maza ne ake so a yi dan shi zaka ce shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut bayan wannan jama'a malamai suka ce baya halatta a sanya shaida a sa kafiri a matsayin shaida ko fili zaka saya ko zaka sayar kaga ce ai makocina ne ai za shi a matsayin shaida in sai in ba musulmin da zai iya yin shaida tukuna kwata-kwata ba a samu ba sani sai a nemi wa sai a nemi kafiri ko kuma an nema musulmin sai ya ce ni gaskiya ba zan yi wannan shaidan ba kasa ana samu haka aiko sai sai ce a ni ba ruwana ni ba na sa rigima fa ba maganin fa rigima bai cewa kai kai ka sa suna a nan shaida za ka yi ta wala ni ba zan yi ba shi yasa Allah ya ce wala ya bashu hada'u idan ma du'u idan aka kira ka a matsayin kai shaida kar ka ce ba zan yi ba in ji Allah kuma wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajli kada ku sakace ku rubuta wannan yarjejeniyar karama ce ko babba alaka zalikum aqsatu inda Allah wa aqwabu lishahada wannan shine mafi zama adalci a wurin Allah kuma shi yafi tsayuwa da shaida wa adina Allah tartabu wannan shi zai sa kuma kada ku dinga yin shakka ku dinga yin tababa game da abin da kuke yi daga Imam Ahmad ibn Hanbal cikin al'aimatul arba'a shi yake da wannan mazhabin cewa tabbas ba yadda za a yi kafiri ya shaida sai inda aka aka rasa musulmi kwata kwata sai sai a dauko kafiri a ce ya sa hannu a matsayin ma a matsayin shaida ina fata mun gane wannan jama'a Allah ka shirye da mu wannan kenan jama'a don haka Allah subhanahu wata'ala wadannan ayoyi jama'a ya nuna mana yadda za a yi al'amuran nan to shi yasa idan kuma aka sa ta a matsayin shaida to sai an zo an tsayar da su sun yi rantsuwa sun yi mene rantsuwa fa yuqsimani billahi idan kuna shakka akan su shine in irtabtum sai sun rantsi cewa la nashtari bihi thamanan ba za mu taba sayar da wannan shaida ta mu a dan ba mu dan wani abu mu ce mu fasa yin shaidan ba walau kana za qurba ko da wanda zai yi shaidan nan makusanci ne kada ya ce to yanzu ni wani makusanci na sai na rantse a ce eh kwarai sai ka rantse saboda me saboda a samu tabbaci na wannan abin da ake neman a tabbatar mun gane wannan jama'a to don haka in ba a samu bane sai a ce au akharani min ghairiku ko a samu wasu kafirai waɗanda ba ko musulmi ba to bayan sun yi wannan rantsuwa Allah sai ce wala naktumu shahadatan Allah sai sun yi rantsuwa cewa ba za mu taɓa koye wannan shaidan Allah ba inna idan lamin al-athimin in mun yi haka to ai mun zama daga cikin masu laifi kenan an gane wannan sai Allah yake cewa amma in ba ku samu wasu daga cikin ku ba kuna ganin waɗannan sun cancanci yin laifi waɗannan in an ba su shaidan nan anya kamar ba za su yi cinye waɗannan ba to sai a nemi wasu mutane biyu su zo a madadin su an gane kuma su yi rantsuwa da Allah cewa shaidar da za mu bada tabbas ta fito waɗannan ka ce wa ma'atarina kuma ba za mu ƙetare iyaka ba an gane wannan inna idan da minan zalimin in mun yi haka to mun zama daga cikin azzalimai to me yasa Allah ya ce ai yake cewa tahbisuna hum ba'da sala nayi wannan bayanin a baya ko cewa bayan sallah lokaci ne wanda ake sa ran mala'iku suna nan kuma wanda ake sallah tare su suna mene suna nan za su iya ba da shaida cewa amanar wani da amanar wani wani da wani ya kamata a ba jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsaye mana imani haka jama'a kun ji abin da waɗannan ayoyi suka karantar da mu Allah ce an yi wannan ne zalika adina an ya'tu bi shahadati ala wajhiha wannan al'amari da Allah ya hukuncin da Allah ya yi nan yayi ne saboda a tabbatar da kowace shaida a bisa fuskarta aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko kuma su ji tsoron kada a warware wannan shaida tasu a bayan rantsuwan da suka yi sai Allah ce wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah wasma'u sannan ku saurari umarninsa inna Allah wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shi da mutanen da shi ainihin wato fasikai Allah ka tsare mana imani a ƙarshe ya ku jama'a mu yi ƙoƙari bakin iyawanmu duk abin da ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira a kai a cikin alƙur'ani mai girma yana bayani a kai ka sani wannan abu mai aukuwa ne a cikin mutane shi Allah da ya fita da littafin ya san cewa wannan maslaha ce ga ku bayi shi yasa ya kawo muku wannan abin da kuke a dokokinsa so kai bakin iyawanka ga cewa ka yi aiki da wannan abin bakin rai bakin fama Allah ka sa mu dace Allah ka tsare mana imanin mu nan za mu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وتقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته